الأسود أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء yastabshiruna su wanda suke shahada a yaƙi da aka yi don taimakawa addinin Allah suna farin ciki suna munna bi ni'imati da ni'ima sawabin li amali irin ladan da suka gani ga ayyukansu wa farali da baiwa min Allah daga wajen Allah ko farali da ƙari ma akan aikin nasu ziyadatin alaihi ƙari akan haka istabsharu awwalan bi hali ikhwanihim su shahidai sun yi munna da farko da halin yan uwansu wasaniyan da hali an sun yi munna ta biyu da halin kawunansu Eh, suna munna cewa ga yan uwansu za su samu matsayi babba a lahira sannan kuma suna munna da cewa su kansu sun samu matsayi wato mummuni so da yawa yakan gabatar da haƙƙin 'yan uwansa ma akan haƙƙin kansa yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a tsarin mutan Madina yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan kawunan su koda suna cikin bukata koda suna da bukatar amma sai su fifita wani domin ne koyaushe mai isari ne shi yasa sufaye ya zamo isaru ala nafsi dinnan babban ladabi ne ko babban rukuni ne a tafiyarsu cewa lalle sai an samu al'isar alal nafsi ka fifita dan uwanka ma akan kanka yasa wannan shahidai kaga suka yi wato ya zama sai da suka yi munna da farko da cewa yan uwansu akwai matsayi mai girma yana jiran su wajen Allah sannan kuma suka yi munna da cewa su kansu gashi sun samu matsayin mai girma wa annan laha cewa ubangiji tabaraka ta'ala la yuri wa ajral mu'minina ba to zarta ladan waɗanda suke mummune min jawlatul mustabshir bihim wannan yana cikin abin da suke munna da shi cewa wanda yake mummuni duk irin aikin sa dukkan kada aikin sa kyakkyawa to Allah sai ya bashi lada akai الذين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم الخطأ للذين أحسنوا منهم واتبعوا النور العظيم suwaye wa'annan allazina stajabu lillahi sune wanda suka amsa kiran Allah wa rasul kiran manzo sallallahu alaihi wasallam du'a ko bil furuj kiran da ya musu cewa su fito a tafi yaki algada min waqati odin kashe garin yakin uhudu lahadi ranar lahadi safiyar lahadi lamma balagahu yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa ba su bayana da shi da jama'arsa yayin da suka kai da ake kira rauha za su koma maka daga uhudu shi ko rauha waje ne tsakaninsa da madina kamar mil arba'in ne ruju'a sai suka sake shawara cewa yau ko da kuka samu nasara me kuma za ku gudu ku koma ku ƙara samun ya yi nufin ya dawo ilal madinati zuwa madina arada ruju'a ya yi nufin madina ilal madina zuwa madina lis ki isali ahaliha dan ya zamo ya tumbuke ma'abutanta wato a namu nusa da ketare a gyane listi isali ahaliha dan ya tumbuke mutanen madinan cewa sai ya ga bayan mutan madinan ma gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a'a a gurabun su a gurabun kafiran nan har ya kai hamra al-asad ita kamar mil takwas ne daga madina wannan iyaka ke tara kenan ehin wato listi isali ahliha faraja nabiyyu alayhi salatu wassalam fi asarihim hatta balaga rauha hatta balaga hamra a asadi waje min al madinati ala samaniyati amyal to ala samaniyati amyal sai Allah ya jefa firgita a cikin zukatan kafiran suka tafi Sakar alayhi salam manzal alayhi salam ya kafa rindinarsa a Hamra'ul Asad. Ranar Litinin, suka zo yinin Litinin Talata Laraba. nari suna rura wuta ta biyar a wannan duk dararen nan duk dare sai manzo Allah ya sa a ta hura wuta ku hura nan ku hura nan sai ya zama wato haka kamar ba da tsoro ne ga abokan gaba eh sai su dinga ganin cewa to ai rundunar ma masu yawa ne suka fito ga wuta ma yadda take tashi yadda hasken nan yake tashi kai ka ce wannan mutanen ba su da yawa sai muryar rundunar su ta tafi da kuma tsoron wannan wuta da suke kunnawa a cikin a kowace fuska shi yasa koyaushe shi yaƙi dan propaganda ne dole a yaƙi sai an hada da propaganda don a ba abokin gaba tsoro to sun marja ilal madina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina wannan ita ce yaƙin hamra'ul asadi sahabbai sun kasance sun yi jure fitan ne sun jure wa fitan ne don wani da dangin ya fito wani kuma yana dogarawa da haka dai ya zo alhali ga miyakun da aka yi musu ahudu tana ta zub da jini hatta la ya futa wa mul'alu don kada a ce ladan ya tsere su haka a ce ladan ya tsere musu kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce min ba'di ma asabahum al-qarab bayan ko miki ya same su bi uhud a yakin uhud lillazin asanu minhum mataqawjuhum azim lada mai girma ya tabbata ga wanda suka tsaya suka kyautata ayyuka a cikin su bil khuruji suka fito wanda suka ji tsoron mukhalafatar rasuli sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam za ba su lada mai girma la alam qadarahu da ba wanda ya san kansa il gairullahi sai Allah tabaraka ta'ala ba wanda ya san gwargwadon wannan ladan da za a ba su in ba Allah ba wa min min din da aka faɗa lil bayani ta bayani ce wato min ba minhum minhum din lillazina ahsanu minhum su din da suka kyautata aiki dukkanin sun kyautata aiki ba wai ta tafiri ba ce kakka ce wannan min din ta tafiri ce akwai wani a cikin su da bai kyautata ba yayin yadda waɗansu can batattu suke faɗa shi awa cewa suke wai wannan min ɗin ai tabiriya ce waye ba duk wanda suka fito ba ne suka kyautata aiki wasu ai gasu gasu ne a a ba haka ba ne dukkaninsu sun kyautata aiki duk wanda ya fito dinnan ya kyautata aiki sun ma ashara sannan kuma ya nune zuwa kisar fitarsu zuwa badarul maw'idi badar din da aka yi alkawarin za a hadu da faɗin ubangiji
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل allazi na kala lahum an-nas sune wanda mutane suka ce da su wato wa'annan da mutane suka ce da su waye mutanen anan nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i shine nu'aym ibn mas'ud daga banu ashja'i wa annan an saki umumi amma daman tun farko ana nufin hususi shi yasa malamai suke cewa umumi na qur'ani iri uku ne umumi a qur'ani iri uku ne akwai umumin da yake yawon zursa umuminsa yana nan bisa umuminsa wanda wa'yansu suke cewa bai da yawa a ƙur'ani wasu ma cewa suka yi gaba ɗaya har da fice waje saudi yake faɗa a nukaya kenan bangaren tafsiri yadda zamzami yake faɗa da yake wake wajen yake cewa wa azza illa qawluhu wa alimun zahu wa qawluhu halakakun min nafsi wahidatin husu biduni nafsi wato je bi ne kawai halakakun min nafsin wahidatin to wannan duk ya dau bikin mutum daga zuriya annabi adam ne sai kuma wallahi bi kulli shay'in aliyyun to shi ma ya dau umumi ba abin da yake ya fita daga sanin Allah kame yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala to amma su malaman suke cewa a ba waje bi bane akwai wasu wuraren a Qur'ani wanda yake ami ne kuma ana nufin umumin nasa nau'i na farko kenan dai na ami nau'i na biyu shine amin da daman tun farko an nufi hausosi da shi kama a nan kenan allazi na kala na umun nasu nasu amin amma kuma ana nufin hususi da shi domin nu'aibin masudin ake faɗa ko kuma can inda zai zo nan gaba a suratul nisa'i am yasuduna nasa alama atahum Allah min farli to nasa din anan abin da ake nufi annabi musallallahu alaihi wasallama ma aka kira shi annasa kamar shine gaba ɗayan mutane saboda a cikin mutanen to waye ya kai cikarsa ba mai cika kamar tasa shine al-insanul kamil sallallahu alaihi wasallama to nau'i na biyu kenan na umumi na uku shine amin da yake an yi tahsisinsa amin da yake ayi ta an yi tahsisinsa shi amin da yake an yi tahsisinsa an ce ya fi yawa a qur'ani shine zamzami yake cewa wa awwalu sha'a liman aqasa wasani nahau ya sudunan nasa wa awwalu sha'a liman aqasa wasani nahau ya sudunan nasa to innan nasa nu'aymar masudin wanda a san nan bai musulunta ba amma bayan nan da shekara ɗaya sai ya musulunta don a yakin ganuwa ya musulunta yakin uhudu ko ya abu ne wato a shekara ta biyu to bayan nan wato a shekara ta uku daga hijira a shekara ta uku daga hijira shi kuma wannan nu'aymar masudin ya musulunta ne a yakin ganuwa innan nasa yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai hakika mutane a ba su fiyana wa asabahu shine a ba su fiyana da sahabbansa jama'arsa dan jama'u lakum sun muku wani mummunan tanadi sun gara muku jama'a da yawa irin wannan tarin ba mu taba ganin irinsa ba yana ta cika baki cewa muna tsoron kan ku ce za ku fita ku tare su kan jama'u lakum jumu'a sun tara muku rundunoni wannan kuwa abin da abu abbas yana ya kira yayin da zai bar uhudu zai dawo makka daga uhudu yace ya muhammadu mau'iduna mausimu basumu badarin alqabil ka sani mu sake haduwa mu da kai lokacin da kasuwar badar take ci a shekara mai zuwa badar akwai kasuwa da take ci shekara-shekara a tun zamanin jahiliya in ka ga dama ka zo mu haɗu amma zala alaihi salam ya ce insha Allah in Allah ya so ku zan zo din zan zo din yayin da Abu Sufyan ya fito dan cika wannan alkawari da yayi sai ya gamu da Nu'aymu hakika Nu'aymu ya zo dan ya umra bai musulunta ba amma ya zo dan ya umra ashirin minal ibili sai abu sufyan ya ce ya ji ya gani yi masa alkawarin zai ba shi raƙuma ɗari bisa cewa shi nu'aimu ya tafi madina ya san yadda duk zai yi ya sa ya zama mummune ba su fito ba abu sufyan zai fito ne don ka a ji kunya kan babbai ji kunya amma yana tsoron fitowar tasa shi yasa yake ta kokari ka a ce dai shi ne ya kasa a ce dai ai musulmi ne ba su fito ba an yi alkawari da su za a fito a kamsa yaki amma sun ki fitowa amma kuma yana tunani yaya dai kansa wannan ko za ta yi to shi ne da ya samu nu'aimu ya ce zai ba shi raƙuma da goma amma abin da yake so da shi ya je madina ya san duk yadda zai yi ya zuga musulmi kar su fito sai nu'aimu ya je madina yasa mutanen madina suna ta tanadi sai yace da su yanzu kuna da ku fito wajen su alhali sun tara muku rundunoni daban-daban kan ku yadda ku yi zaman ku fashawun ku kiyaye su wadda ta rujo ilayen kan ku fito zuwa gare su ba za da mu imana sai wannan magana ta nu'aimu ta ƙara wa musulmi imani za da mu hazal qawlu wannan magana da suka ji daga bakin nu'aimu masudin ta ƙara musu imani bi wa'adillahi da alkawarin Allah wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mu kan Allah ya isa mana madalla madogara wa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da ubangijin da raina ka tabbata ga ikonsa wallahi zan fita zuwa garin su wannan wahadi ko da ni kaɗai ne ta haraja manzo Allah ya fito a mahaya saba'in a watan sha'aban har suka zo kasuwar badar suka zauna a kasuwar badar kwana takwas suka sai da kayan su da riba suka ci riba da taba samun riba irin wannan ba abu sufyana sai ji tsoro ya zama bai zo ba an kalabu
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم an kalabu sai suka dawo musulmi suka dawo min badarin daga badar wato wannan ita ce badarul ahiratu kafin ita an samu badar biyu da badar ula da kuma badar kubra ita ce wadda aka kafsa yaƙi wadda aka faɗi kissar ta guri da yawa a ƙur'ani a wannan surar a baya an faɗa wa laƙar nasarar kula zarin wa an tumo azillah an faɗi kissar ta a cikin suratul anfal wa ma an zanna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an a baya ma dai a surar nan an faɗa karkana lakum ayatun iza ta yi takata da ita ce barin kubra ita ne kawai aka kafsa yaki amma guda biyu da badar ta farko da badar ta karshe duk ba a samu kafsa yaki ba shine shehu yusuf na bani ke faɗa barin lula barin lahiratu lahiyanu badarul lula badarul ahirati lahaya to wa'annan suna cikin yaƙoƙin da manzon Allah ya je amma ba a kafsa yaki ba to lamin sassu su ba a suka dawo daga bada bin nimet bin Allah da nema mai girma daga wajen Allah afiyati lafiya ba abin da ya taba su ko kwarza ne jikin su ya tabbata masa imani babban abu ma kenan babban nima gaba da Allah zai wa bawa ai a ce an kiyaye masa imanin sa ba wani abu da ya taba imanin sa babban ni'ima kenan an taba jikin mutum ko an taba dukiyarsa an taba shi amma dai ai babban tabawa a taba imanin bawa a taba imanin bawa shine babban garari wa falalin da baiwa ribe riba bitijarati da kasuwancin su duk dirhami dirhamai ne suka samu dirhami biyu a duk dirhami duk dirhami suka siyar wato suka samu riba dirhami biyu abinda suka siyo daya suka siyar uku faraja salimina suka koma gida suna kuma kubuta lamin san su su ba wani abin ƙi da ya taɓa su min aduwin daga abokin gaba ta fuskar cewa an kashe su ko an musu miki wata ba wurin ruwan Allah gashi kuma sun bai abin da yake Allah ya yarda da shi bida'ati lirwani rasuli da suka yi bin sa suka bi yaddar manzansa il huruji a cikin fitar tasu manadul fauzi wanda biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine maratayar rabauta da alherin duniya da lahira in dai za a biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a sami alherin duniya da lahira wallahu zu fallin azim ubangiji ma abucin baiwa ne mai girma yana yin baiwa ga ma'abuta bin sa ya zo a hadisi fil amri al azimi in kun fada a lamari mai girma ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان داهر ديه مي فدا مكو مغانا نن القائل مي cewa innan nasu qad jama'u lakum hakika mutane sun muku taro mai yawa ila ya zuwa karshen magana ash-shaytanu shaytani ne wa bayyana shaydanatahu aka bayyana shaydancinsa da aka ce da faɗin ubangiji yuhawwifu awliya yana ba da tsoro ga waɗanda suke nasa yana ba da tsoro ga wanda suke nasa alfa'idi na alil huruji ma'ar rasuli wanda suka zauna suka kasa fitowa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ayyuhawwifukum awliya'a wato ko kuma an shafe mafulin yuhawwifu din ne na farko yana ba ku tsoro da masoyansa ku ji tsoron masoyansa allazina hum abu sufyana wa ashabuhu wanda su ne abu sufyana da jama'arsa ya abu sufyana da jama'arsa fala ta hafu ku kiyaye jin tsoron su ku ji tsoron su kai musulmi ina kai ina tsoron kafiri duk wani tanadin kafiri ai Allah na bayan ka wallahu ma'akum wadan ya tira ku mu a'malakum eh da Allah yana tare da ku ku taba dauka zai tauye muku ayyukan ku ku fito don ku taimaka masa kuma ya ƙara ya kasa taimaka muku ina ba Allah ba to fala ta hafu kan ku ji tsoron su hafu ne ku ji tsoro na fitar ki amri in barin umarni na ku yaƙi tare da manzona in kuntum mu'mini in dai ku mu'mine ne fa innal imana domin shi imani yana hukunta fifita tsoron Allah bisa tsoron mutane wa kullama azumat haibatullahi duk sanda kwarjinin Allah ta girmama a zukatan masoyansa sai zama ba sa shayin waninsa dan suna jin tsoro suna jin kunya daga Allah a ce suna jin tsoron wani Allah tare da shi na Allah koyaushe kunya yake ji ka Allah ya dubi zuciyarsa ya ga yana shayin wani ba shi ba in kuntu alamu anna gairar lahi yanfa wa auyaru to ga to yadda wani yake faɗa cewa yau ai yayi babban asara inda a ce zai ringa hangen wani har ya ringa ɗauka wai ga wani can daban ba Allah ba zai cuce shi ko zai amfane shi na ai Allah shi kadai shine mai amfanarwa shine mai saukar da cuta ga bawa sanda ya nufa wala yuzinka
منك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kada wanda suke gaggawa fadawa kafirci su bata mare wannan magana ce ake da manzo sallallahu alaihi wasallama asala amma magana ce da ake ga dukkan musulmi musamman ko musulmi na yau a yau ne kuna tare da mutum amma haka kawai wani abu na duniya zai wulkita kaga karkata ga wannan abin duniyar ya mai da shi baya tunanin ma ya sallama imaninsa ko ya sallama addininsa akan sai ya samu wannan abin na duniya wanda irin wannan ana duba ko ana tunani a kai sai zama babban bacin rai ga wanda yake mummuni Eh, ya wanda yake da awa imani dan wani abu dan kaɗan na duniya ya kifta kuma sai ya gwammace wai ya sai da addinin nasa ya sai da imanin nasa dan wannan abin duniya wal iyazu billahi to amma kai musulmi abinda ake nema daga gare ka la yuzinka allazina yasaru da fil kufr irin wayannan masu gaggawa fadawa kafircin kasu bata mare bi nasrihi da suke taimakawa kafircin kakka damu da su don tsoron kada su cutar da kai nan lan yarurullah shay'a su dinnan da abin da suke ba za su rage wa Allah kome ba ba su cuci Allah da kome ba ba za su cuci dinahu addinin Allah ba aw awliyahu ko masoya Allah addinin Allah yana nan in duk mutanen duniya za su ce za su juya musulunci baya addinin Allah yana nan yanda Allah kuma ya yi alkawari sai ya cika alkawarinsa in cewa mutanen duniya za su haɗa kan musulmi to Allah dai yana tare da nasa yana tare da nasa shay'a ba za su cuci Allah ko masoya Allah ko addinin Allah da wani abu ba bife ilim da wannan abin da suke aikata ba kan kawo su suke cuta yuridullahu Allah ya ta'ala lahum hazzan fil akhirah abin da yasa ake aka bar su suke wannan dan naman Allah bai nufiya ba su rabo bane a lahira tabar da su da aka yi ne a lahira shi yasa duk suke wannan abin da suke yi yadda wani masanin Allah yake faɗa ne ai wanda ya ga daman ya bar ƙofar Allah ko ya bar tsarin Allah ka ai wa kansa kuka ai ba abin da yake jawowa bawa ya bar wajen Allah sai dan Allah ya bashi wanda duk kaga ya bar tsarin Allah to Allah ne ya bashi ayyuhal mughriru anna inna iraraka minna law aradnaka ja'alna kullama fika yuridna eh kai da kake ganin ka kauda kai daga Allah to ka tabbata wannan kauda kan da kai sai da Allah ya rabu da kai shine ka kauda kan dan da Allah yana nufin ka sai ya sa komai komai naka Allah yake nufi amma da ba a nufin ka kai ba nasa bane shi yasa sai aka sanya ka ya zama komai naka ma kaucewa yake daga Allah kaucewa yake daga Allah walahum fal zalika zalam wannan ne yasa ya tabar da su walahum fi badala sawadi azabun azim azaba mai girma ce ke tabbata gare su a maimakon samun lada kin am azaba mai girma a cikin wuta wannan ko shine mafi isar rarrabihin insanu nafsahu abinda mutum ya cutar da kansa da shi a ce mutum ya dora wa kansa rayuwa har abada a cikin wuta to me zai yi cuci kansa wanda ya kai wannan ai ba abinda zai cuci kansa wanda ya kai wannan inna allazina tarawul kufra اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب
inna allazina tarawul kufra hakika wa'annan da suka sai kafirci bil imani suka ba da imani suka siyo kafirci suka musanyo kafirci a maimakon imani mutum yana kan imani amma kawai don cimma wata manufa ya koma ya saki imani ai ahazu askarki kafirci badalau a maimakon imani wahum jami'ul kuffari su ne baki dan kafirai dan ba wanda ba a kiransa ba ba wanda ba nuna masa imanin ba dan yarurullah shay'a da ba ta Allah da komai ba ba abin da suka kwada Allah da shi wala ma azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su a lahira kurira an maimaita wannan littafi dan karfafawa ko ko dan a gama bi ta amin man tadda min al-arabi kama wanda suke ridda daga larabawa wanda sun karbi musulunci amma suka bari to ولا يحزننا ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم mm, إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wala ya sabanna allazina kafaru kada wanda suke ka- suka kafirce su dauka annama numlilum cewa jinkirta musu din da muke yi ta ai wato a jinkirta wadda muka yi musu wato anna din wannan anna ce yar uwar inna نعم ma din kuma masdari ne ma din masdariya ce ma din masdariya ce Ah, kama an ce anna imla'ana lahum wala yasbanna allazina kafaru anna imla'ana lahum jinkirin da muke musu wato shi yasa sunan da suka sa imla'una da wawi alhamza akan wawi da gyara ma na alhamza hakkin ta zama ba marfu'a ba dan am- ana fassara mansubi ne shi yasa alhamzar hakkin ta ayi ta ita kadai ba akan wawi ba tunda mansuba ce da fata ne akan ta ai imla'ana inda ana fassara sunan anna ne da yake zarin rubutun qur'ani ba kamar rubutun mu bane inda rubutun mu ne dole a raba anna din da ma amma rubutun qur'ani shi yanda aka faɗa ake yi yanda suyuti yake faɗa a ƙarshen farida wal haddu fil musafi la yuqasu wa misla hadha a haruful kasida hadha tamamu nazmiyal farida to a shi yasa sai aka hada anna din da ma din to ya bisa du- jinkirin da muke musu da tsawaita rawukan musu da kuma jinkirin jinkirta musu da muke suna ta abin da ba daidai ba su kama musulmi su gallaza musu su rinka musu azaba iri daban-daban amma kuma allah musulmin yana ganin su ya kyale su to kar su ɗauka wannan kyale su ɗin da ake yi khairul li anfusihim dan alheri ne ga kawunan a'a ba alheri ba ne kare sunan kyale su dinnan da ake ko jinkirta musu din da ake Eh, anna wa ma'amulaha anna da ma'amulanta ma'amuli na farko shine manumli manumli shine ma'amuli na farko ma- sunan anna hairun kuma shine ma'amuli na biyu labari saddat masaddar maf'ulai ne ta toshe matoshin maf'ulan hasiba guda biyu Eh, shi yasa wannan hasiba wato an tsari an kawo mata maf'uli ɗaya ne maf'ulin ɗaya da yake ya wadatar daga biyu inna ma nuli lahum dahil dai muna yin jinkirta musu ne kuma hilu lahum muna jinkirta musu liyar daru isma dan su kara laifuffuka bi kasratil ma'asi da yawan saban Allah muna jinkirta musu ne dan su kara zunubi da yawaita saban Allah da suke wala mu azabun muhin azaba ta wulakanci ta tabbata gare su zu'ihanatin ta wulakanci fil akhirati a lahira ma kana Allah ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخفيف من الطيب وما كان الله ليعصم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ولا- وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ma ka illa jazal mu'minin ala ma antum alayh babu yanda za a yi a ce wai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kale mummune dan kawai sun ce su mummune ne ba tare da an sauka musu da ibtila'i ba wannan ba za ta yiwu ba eh bayan da za a yi Allah liya turkal mu'minina ya kale mummune ala ma antum alayhi bisa yanda kuke dinnan kowa ya ce shi mummune ne kuma sai a kale shi a zira masa ido a'a da haka za a yi imanin ai sai an saukar da abin da zai bambance waɗanda suke mummunai daga wanda suke ba mummunai ba daga cuɗanyar waɗanda suke masu tsarkakewa da waninsu a ce ga, ga wanda shi da baki ne ya faɗa ga wanda shi har zuci a ta ya mizar har sai ya rarrabe yufassila ko yafsila ya rabe alhabisa wayanda suke munana almunafika wanda suke munafikai a baki ne kawai suke da'awar imanin amma a zuciyarsu ba imanin muna da yi a warin su daga wanda suke tsarkaka almumin wanda yake mummuni ta fuska dora sha ta kalifu wanda suke masu tsanani almubayyinati lizalika wanda wannan ne zai bayyana haka din kama a ce a ba da dukiya da wanda yake mummuni ya yi imani da Allah Allah ya ce ka ba da dukiya domin dukiyar ka ce ba ta su bace ba sai ka bayar ba ko ba da rawuka ka yi imani da Allah Allah ya ce ka ba da ran naka me za ka yi ran na dama ai baka aka yi aro na Allah ne me shi ya ce ka bayar me za ka yi jiki don taimakawa addinin Allah wa ma kana Allah ba inda za a yi ubangiji liyu dile akum alal gayyib ya tsinka da ku bisa gaibi fa ta'rifu ma fil qulubi ballantana a ce za ku san abin da suke cikin yake cikin zukata min kufrin daga kafirci wa imani ko imani kafin a ce an bambance waɗanda suke na mummune na hakika da kuma wanda ba mummune ne na hakika ba walakin Allah ya tabi rusulihi man yasha sai dai Allah subhanahu wata'ala shi ke zaɓar wanda ya so daga manzanninsa farjuli ahu ya tsinka da shi bisa gaibinsa da wahayi kama kama kama adla'a kamar yadda ya tsinka da nabiyahu annabinsa ala halil munafiqina bisa halin munafikai to yakan zaɓa a cikin manzanni yakan zaɓa ma a cikin wani ya sanar da bawa fa'aminu billahi wa rusulih shi yasa abin da ake nema daga gare ku dai ku yi imani da Allah ku yi imani da manzanninsa wa in tuminu wa tattaqu in kuka yi imanin ku ji tsoron azabar Allah fa lakum ajrun azim to ku sani lada mai girma ya tabbata gare ku huwal jannatu shine aljanna ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين كدا وإن يبهلون دسكي روى بما آتاهم الله من فضله da abinda Allah ya ba su na daga baiwarsa su ɗauka ai da sakati suke ruwa da fidda zakarsa a cikin dukiya bimam tanau ko abinda suka yi daga su ci da shi abinda suka ki ci da shi a cikin taimakawa addinin Allah suka ki su ci da shi don taimakawa ‘yan uwansu kan su ɗauki buhulahum ruwan nan da suke huwa hairar lahum alheri ne gare su dan sun ajiye ba su bayar ba su ɗauka yawa shi kenan sun fadalace dukiyarsu ai ba ga shi ba suna da kudinsu da a ce sun fita zakar ai da kudin ya ragu ko da a ce sun taimakawa a yaƙi don tabbatar da addinin Allah ba da ba kudin raguwa za su yi ba ko da sun taimakawa yan uwan da kudin ba raguwa za su yi ba yanzu ko ba ga kansu a hannunsu ba to kar su ɗauka haka lamarin yake bal huwa sharrul a'a wannan da suke yi babban sharri ne gare su listidrabi hil iqama alai dan ko yana jawo musu asara sai dawakuna ma bahilu bihi yawmal qiyama ba makawa za a yi musu sakandami da abin da suka yi rowa da shi a ranar alkiyama dukiyar nan da suka je ci da ita a inda yake ya dace a ci da ita za a mai da ita sakandami ne da za a daure su da shi a ranar alkiyama bayanun li sharriyatihi bayani ne ga yanda ya zamo sharri gare su azabu buhulihim laziman lahum ai da sannu azaban rowarsu za ta zamo ta lizimce su kamar saɗandami da aka yi a wuyansu nafsahu hakikatan kurku a ba ma isti'ara ba ce fassarar da ya ta farko ya nuna cewa a isti'ara ce wato a ana nufin a ce ya lizimce su sai aka kawo wani abu wanda ya lizimci wanda aka sawa shi ne sakandami wato ana nufin ya lizimce su a ta yi ma kuma ya zamo ma ba majazi ba ne hakika ne za a yi musu sakandamin da shi a hakika manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da yake ya zo a hadisin buhari wanda Allah ya bashi dukiya ya ki bada zakka a dukiyar nan tasa za a suranta masa ranar alkiyama a matsayin kumurci mai dige-dige yana da gashi bi a kansa ko yana da dugo bi a kansa zai masa sakannami ranar alkiyama bila hazamata ya kama mukamukansa yana cewa da shi ni ne dukiyarka ni ne taskarka sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya walillahi mirasu samawati wal ard gadan samai da kasai din na Allah ne ai ma bihi ma ai abin da yake cikin su daga abin da ake gadarsa duk gaba daya mulki ne na Allah to me yasa su marowata bi mulkihi suke rowa da abin da ba nasu ba mulkin Allah ne da abin da ke hannun mutum mulkin Allah ne an kawai sanya ne a hannunsa in kuma Allah ya ga dama a koyaushe ya iya ɗauke ba daga wannan wa an fi komin ma ja'alakum mustahalafi na fi suke kin ciyarwa don taimakawa tsarin Allah ko ko zai gaje daga gare su bayan mutuwarsu nadama wani hukumatu da azaba ta zama ita ce ta rage a kansu wallahi ma ta'malu na khajiyya ubangiji yana ganin abin da kuke aikatawa min almani daga hanawar wanda suka hana Allah yana ganin su da yana sane da su yana sane da su haka nan kuma bayar wanda suka bayar kuma Allah yana sane da su sai da zai kuma alai zai muku sakayya akai hassum alal infaki hassum alal infaki wannan kwadatarwa ne bisa a ciyar dan Allah kafin tserewar wakacin ciyarwar yanda aka faɗa a ƙarshen suratul munafiqun wa an ji kun razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula ahartani a ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin bayi tun kuna da dama ku ciyar daga abin da Allah ya baku kar sai mutuwa ta zo mutum yanzu kuma yana Allah da Allah da bin jikiri ma in ya so zan ciyar zan ciyar zan zan aiki na gari a ce ina ba za a kara ma ba wadan yi kira Allah nafsa da zaja ajaluha to walla laqad sami Allah لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق wato wa ido alal buhala narko ne ake masu rowa ubangiji ya ji maganar tabbas Allah ya ji maganar waɗanda suke cewa wai Allah ashe mabukaci ne da yake cewa a ciyar da talakawa to shi me zai hana ya ci da su wai ai dan shi ma mabukaci ne wani hannu a gani ya wai su ne mawadata wa humul yahudu masu faɗar wannan maganar ba wasu bane yahudawa ne yayin da ayar manzala zai kurur laƙar hasanan ta sauka suka ce da ce Allah mawadaci ne da bai ce mastaka ra'ura na radin da fata da bai nemi mu bashi ba mu bashi bashi ba ma'ana cewa ya ji ɗin wa ma'ana samihi abin da ake nufi da jin nasa a addala hum liqaba alai yi musu tanadin azaba akan wannan maganar tasu sanar sun ma kalu da sannu za mu yi umarni a rubuta duk maganganun da suke faɗa na murbi katibi ba kalu za mu yi umarni za mu umarci mala'iku masu rubuta ayyukan bayi su rubuta abin da wa'annan suka faɗa fi su fi amalim a takardun ayyukansu dan a musu sakayya akai domin faɗar haka ai kafirci ne ga Allah injili ne da ƙur'ani wan rasuli da manzo na zamahu shi yasa aka haɗa wannan maganar tare da maganar kashe annabawa da inda ubangiji ya ce wani tubu katalan mulan bi'a za mu rubuta inda suka kashe annabawa bin nasbi katila din da nasba madufi ne akan maƙalu bigai da haƙƙin ba da gaskiya ba tambihu ya wannan faɗakarwa ne bisa cewa maganar da aka ji tana fitowa daga wannan a yanzu ba shi ne farkon laifi da suka aikata ba manistara a cewa duk wanda ya karfin rai bisa ya kashe annabawa lam yustab'at minhu amsalu hadha alqawli ai ba mamaki dan ya faɗi irin wannan magana wanda ya kashe annabin Allah ma to dan ya faɗi wannan maganar ai ba mamaki wadda wada qulu za mu ce da su alahira bisa harshen mala'iku zuku azabal hare ku dandana azaba ta wuta mai tsananin kuna ai azabar muhurik ai azaba mai konawa dan fa'ilu ya zo da ma'anar mufilu ne fa'ilu yakan zo da ma'anar fa'ilu yayin yakan kamar kadiru da ma'anar kadiru yakan zo kuma da ma'anar maf'ulu kamar katilu ma'anar makatulu yakan zo kuma da ma'anar muf'ilu kamar anan din kenan ko fadin sayyidina amr ibn ma'adi karib da yake cewa min rahanata da'is sami'u yu'arriquni wa asabi huju'u to sami'u anan ma'anarsa musmi'u kama anan ma hariqu ma'anarsa muhriqu sannan fa'ilu yakan zo da ma'anar muf'alu kamar hakimu da yake zuwa su a sufufin qur'ani to ma'anarsa muhkam kitabu nuhkimata ya to hakimu to shine wuta tana kona ɗayansu a rana sau saba'in sau dubu saba'in wato a kullum sai an kona dan wuta sau dubu saba'in ko a kona shi ya kone a sake maida shi a sake kona shi har sai an dubu saba'in a kullum wai ƙwalu lahu za a ce da su zalikal maskuru abin da aka ambata zalikal azaba wannan azaba bai ma kada mata diku saboda abin da hannayenku ta aikata ne da kuke cewa wannan maganganun da kuke faɗa da kashe annabawa da kuke da sauran ayyukan sabo bil aidi anil amsu inda za a ce abinda kuke aikatawa ka ce abinda hannayenku a amali ha domin mafi yawan ayyukan ita an din bihinna da hannaye ne yasa min idlaqil juz'i wa iradatul kulli wa anna la laysa bizallami hakika ubangiji ba mai zalunci bane ai da zai zulmi ba ma abincin zalunci ba ne lil abiyid ga bayinsa fayu azzibahu ballantana a ce zai musu azaba ba tare da sun aikata laifi ba in ka gabawa ya gamu da azaba to shi ya jawo wa kansa
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ولقد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين الذين قالوا su ne masu cewa da Muhammadin suka ce ga manzo sallallahu alaihi wasallama inna Allah aida lana wai Allah yayi alkawari da su amarana ya umarce mu yayi musu wasiya wai a cikin attaura Allah numina li rasulin cewa kada su imani da wani manzo hatta ya ce na sai fa in shi manzon ya zo musu bi qurbani da ibada ta kulhun naru da Allah zai saukar da wuta daga sama ta cinye wannan ibada fala numina fala numina shi yasa ba za mu imani wai da kai ba sai ka kawo mana irin wannan me ake kira qurbanu shine abin da ake ibada da shi zuwa ga Allah daga dabbobi na gida ko waninta a in kubila in an karba an Allah ya karba sai wata wuta fara ta zo daga sama fa ahrakatu ta kona wannan abin idan ko ba a karba ba sai ya ci gaba da zama inda yake sun faɗi wannan dan kage ga Allah ya wato wasu aka ce wasu suka ce gaskiya ne da suka faɗa Allah ya musu alkawarin haka amma sai ko a cikin annabi isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba a ce sai sun zo da haka ne in da annabta su take gaskiya ba kul ce ne da su taubiha dan qurs kad ja'akum rusulun min qabli ai kafin ni an yi wasu manzanni hakika manzanni sun zo muku kafin ni bilbayinati da hujjoji bilmujizati da mujizozi wadda za ta wajabta ku gaskata su gairi makatar hattu ba abinda kuka nemi su kawo muku ba waja'u sun zo bin ladhi qultu da abin da kuka faɗa min alqurbani ne daga ibada wa in lam yuhad ilaykum ko da ma da kuka ce Allah ya muku alkawarin hakan ba ai haka din ba amma dai annabawa da yawa sun zo kafin ni wanda sun zo da ibadar kuma aka saukar da wutar ta kona ta amma tare da haka ba ku yi imani da su ba har ma kashe su kuka yi kama annabi zakariya da ɗansa annabi ya haya mujibu littasdiki huwa itiyana bihi da a ce abinda zai wajabta a gaskata shine zuwa da mu'jizan nan ko ibadan nan ai da kun gaskata su ana magana ne ga wanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga yahudawa bima fa'ala ajdaduhum bima fa'ala ajdaduhum da abinda kakanninsu suka aikata eh ba da ba ne ba lami ba bima fa'ala ajdaduhum da abinda kakanninsu suka aikata lirahum bihi saboda me dan sun yarda da shi halima katal tubuhum me zai sa ku kashe su in dai ko masu biyayya ne in dai hujja ce take hana ku yi imani in an kawo muku hujja za ku yi imani tunda dai sun sun zo muku da hujja to me yasa za ku kashe su in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne a cikin cewa ku za ku yi imani yayin da aka zo muku da shi fa in kazzabuka كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
ayin kazzabuka in suka karyata ka tare da abin da kai musu ba za ku zuba musulmin kablika duk bayanin nan da aka yi bai sa sun yi imani ba to kakka damu kafin kai an aiko manzanni da yawa kuma da yawa al'ummunsu da sun karyata su ja'u bil bayyinati sun zo da hujjoji wal zuburi sun zo da takaddu ka sufa ibrahima kamar takaddun da annabi ibrahim ya zo da su wal kitabil munir sun zo da littafi mai haskakawa alwarihi mabayyani shine at-taura ko injila a wal injilu huwa tauratu wal injilu akwai ketara annabi ko tasliyatu wannan ba da hakuri ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa karatawa da jahilai suke ga annabawa abu lamari ne da dadde ba abu bane wanda yake ake banta da shi don yi haƙuri kamar yadda annabawan da suka gabata suka yi haƙuri yadda a wani waje ma aka faɗa masa a fili fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum kullu nafsin
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة Mm.
ومن أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kullu nafsin wata rai za'iqatul maut ba makawa za ta kwakwado mutuwa la mahalata ba makawa wa'adu wannan alkawari ne mai kyau wanda yake cikin wahala a rayuwar duniya to ya gane ba fa iyaka ta duniyar ba ita duniya ma aiko an dade dai ƙarariya ce amma akwai rayuwa madawwamiya ita ce ta lahira wa wa'idu narko ne kuma ga wanda aka saka wa duniyar yake ta gallazawa bayan Allah to ya ya sani wata ramfa za a ɗauke shi daga duniyar nan lil musaddiqi wa'adu lil musaddiqi wa wa'idu lil mukazzibi alkawari ne kyakkyawa ga wanda ya gaskata maganar da aka faɗa masa narko ne kuma ga mai karyatawa shi yasa kada karyata wasu ta ɓata ma rai da suke karyata ka baki ɗayan halitta za su koma ga Allah zai musu sakayya wa inna ma tuwaffawna ujurakum da yarda ana cika muku ladan ayyukan ku ne jazaa'a amalikum sakamakon ayyukan ku alheri ne ko mummuna ana cika muku yawmal qiyamati rana alqiyama wa ma kana qablaha fid dunya wal qabri abinda yazo a kafin rana alqiyama a nan duniya ko a kabari ba'ara jaza'in sashi ne na sakamako to sa- sa'a ko to baru da za'i din ma ya fi kyau baru da za'i sashi ne na sakamako labarin mubtada to faman zo zai anin nari wanda aka nisanta shi daga wuta wa udilar jannatu wato wannan ayar ita ce wasu a cikin mu'tazilawa suke kafa hujja da ita akan cewa ai ba azabar kabari saboda cewa ba an ce tuwa kauna jurakun ba to cewa ai to an ce akwai azabar kabari ya zama ba an fara ba azaba tun kan ai masa hisabi to me amfanin hisabin kenan ma daga baya a ci gaba kawai da yi masa azaban ma ai ma'anar hisabi shine sai an tantance aikin bawa an cancanci azabar an gano azabar da ya cancanci a yi masa ko ladan da ya dace a bashi sannan ne za a fara bashi azabar ko ladan amma a ce kafin sannan kuma an fara me amfanin kuma daga baya a zuwa a hisabi ai an ware kenan tun farko eh to yana cikin hujjojin su dai da wanda suka tafi akan kore azabar kabari da cewa gashi Allah ya ce inna ma tuwaffawna ujurakum kamalu sunnati sun musu raddi an kawo hujjoji da yawa ga hadisai wanda yake sun kai matsayin tawaturi yadda sai isa abla dan fodo yake faɗa a misbahun rawi su'alu munkari na rara masul shuffi shakul kamari to bal faidu ilmin ka hadisi man kazab wal hauri wal mar'u ma allazi ahab رب اليدين في الصلاة بشري ومن بنى أنزل كل مسكري to ya faɗa cewa su'alu munkari cewa tambayar kabari hadisan da suka zo a ciki a kai mutawatirai ne sun kai matsayin tawaturi to babban zuziya wanda aka nisanta shi anin nari daga wuta wa wajilar jannata aka shiga da shi aljanna faƙar fa to wannan kan hakika ya rabauta sa'ida ya azurta wani ja ya tsira ya samu matukar abin da ake yake nema wa malhayatu duniya rayuwar duniya ba wata aba bace al'aifu fiha rayuwa cikin duniya bai zamo ba min lazzati ya da daga daɗe da ake samu daɗin da ake samu wa zahari fiha da kawace kawacenta illa mutawul guru sai ko jin daɗi ne na yaudara albadil abin da yake ba tabbatacce ba za a ji daɗi da shi ɗan kaɗan amma a ƙarshe ya ƙare amma wanda ya nemi lahira da duniya balagun to ta zame masa guziri wannan duniyarsa ta zama guziri gare shi shi yasa malamai suke cewa abin nema ba haura biyu ko dai duniya ko lahira wadda ita duniyar ana neman ta ta hanya biyu aka nemi duniyar ta hanyar duniya in an nemi duniya ta hanyar duniya to shi kenan ai mai sauki ne in an zamu falilla alhamdu in ba samu ba shi kenan akan nemi duniya kuma ta hanyar lahira mutum ya bada lahirarsa don duniyar ta kyau to wannan shine babban asara ce ba mutuwa ya bada lahirarsa ya bada addinin sa wai don duniya ta kyau ita ma lahirar ana neman ta ta hanya biyu ana neman ta ta lahira ai aikin da yake na lahira daman sallah ai lahira ce aiki ne na lahira da mutum ya nemi lahira da wannan ana neman kuma lahira ta duniya wato abin da yake na duniya a bayar dan a sami lahira to kowanne a ciki mai kyau ne ni'imal malu salihu dan rajul salih eh dukiya ta kirki in ta je hannun mutumin kirki ai abu sai ya kyau dan sai sai ba da dukiyar dan ya sami lahira dan lahirar sa ta kyau to alhamdulillah Allah ya saka da